أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama littafin da ke magana akan haƙoƙa da darajojin sayyidina maulana rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam muna a cikin babin abinda Allah ya fifita manzo Allah sallallahu ta'ala sallam da shi watan a a ash-shafa'atul uzma babban ce fifikon da Allah ya ba manzo Allah sallallahu sallam na bashi ceto to a cikin wannan babin yake to wa an anasin nahu wa an anasin haka nan ma nahawa ko nahawu nahawu nahawu an anasin وأن أنس خبري جاري مجرور نن خبري مقدم كما كسي في الدار زيدون في الدار زيدون إيه وقال في الدار زيدون wannan jumla mutum labari ce fi daridin nan jani da majururin nan shi ne kabari muƙaddami an gabatar da shi zaidin ko shi ne mutum da shi to shi ne wa'an anasin na hau na hauhu misali irin wani hadisi da ya gabata an anasin an karɓar roce shi daga anasu wa ƙala anasu ibn malikin ya ce fa hadha al-maqam al-mahmud alladhi wu'idahu fa hadha al-maqam al-mahmud alladhi wu'idahu wannan shine al-maqam al-mahmud alladhi wu'idahu ma'ana wancan da muka karanto kafin ka koma za ka ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce watan za a yi kira in ake kira ina muhammadu sallallahu ta'ala sallama za a tashi ya tashi in ya tashi ya je ya yi ceto ga duk waɗanda laifi ya kai su wuta ta sai annan sassan mace ya cince su ta sai ce wannan shi ne almakamun mahmudu sannan bancin an da neman ceton wajen wato annabawa da yawa wani ya nuna a shafa'atul uzma ita muka fara da kuma shi zama mashhuri duk ana a farfaje tashar kiyama ne ba a shiga wuta ba a shiga aljanna ba wasu mun suka ce a an ma yi hukunci yan aljanna suna aljanna mu suna wuta suna wuta to anan ne aka yi wannan wa fi riwayati anas an riwaya anas kuma wa abi hurairah da abi hurairah wa ghairihima da wani su dakala hadithu ba'dihim fi hadith ba'dihim wato wannan hadisin imam bukhari da muslim su rawaye shi yace wannan hana hadisu ba'dihim fi hadisi ba'dihim sashen hadisan sashen su ma'ana hadisan sashen su suna shiga cikin sashi sai ka ga wannan hadisin yana shiga cikin wannan wannan na sarkewa da wannan wannan na sarkewa da wannan haka hadisan nasu suke hadisin rasul malik da abu huraira da kuma wani su
قال صلى الله عليه من وسلم ذا الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ياتي يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة Allah tabaraka wa ta'ala zai tara na farko da na ƙarshe ranar tashin alkiyama a fili ɗaya a farfajiya ɗaya ويهتمون fa ya hatamuna watan damuwa za ta cika kowa za ta ishi kowa eh hamu kenan ya hatamuna eh min alhammi bakin ciki da damuwa zai ishi kowa da wannan sayo ina hatamuna أو قال فيلهمون au ƙara goce fayyulhamuna ya ce sai a yi musu ilhama kawai ga ai abin da za ku ya samu mafita فيقولون fayyuluna sai su fara su ce لو استشفعنا إلى ربنا ina ma mu samu wanda zai cece mu zuwa ga ubangijinmu ومن طريق آخر a cikin wata hanya ta daban ta wata wata hanya ta hadisin ta daban عنه anhu daga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ما الناس بعضهم ذي بعض mutane ne ma da watan suka cakudu sashensu cikin sashi watan an cakude an harwatsi an hargitse shine malam وعن أبي هريرة
wa na biyu da ta an karbo daga abi huraira وتدل الشمس wata dunushan su rana ta yi kasa kasa فيبلغ الناس من الغم ما لا يطيقون wasan mutane bakin ciki ya kai musu irin yadda ku abs- ko dauka iya dauka da shi ba su yi ba su iya dauka wannan bakin ciki ويلقون ولا حسب Hmm?
ويقولون na'am
ما لا يطيقون ولا يحت- wala yahtamiluna kuma ba su iya dauka shi la yuquna ba su iyawa wala yahtamiluna ba su iya kinkima sai ko kadan فيقولون fa yaquluna to saboda haka an kai an kuri fa yaqulu sai su rika cewa ألا تنظرون من يشفع لكم yanzu ba za ku nemi wanda zai nemi ceto ba gare ku فيأتون آدم sayatu na adama sai su zo wajen annabi adamu alaihi salatu wassalamu da shi za a fara فيقولون eh za da ba'dhum sashin su suka ce daga cikin wata riwaya akwai riwaya da take da kari to shine sai kawo kari sai ya ce bai kuruna sai su ce أنت آدم أبو البشر kai ne adamu abul bashar abul bashar a gyara shi ba أبو البشر an gyara shi نعم.
mai irin wannan habaji babu abu din anta adamul bashar dibara abul bashar ai shine shine ke nuna an karanta abul bashar
خلقك الله خلقك الله Allah tabaraka wa ta'ala ya halicce ka bi yadihi da iko na tsintsa ba wasila ونفخ فيك bi من bi روحه.
bi bi kudrati نعم.
da tsintsar kudrati kowa ma yin kudratin lahi na samun shi amma bai wasu da kudratin lahi wani wasu da kudrar Allah da wasu da sai wasu mutane sun haɗu da mace da namiji sun haɗu sai a samar da wani kaga wasu da kenan to shi annabi adam babu wannan wani ya haɗu da wata sai su sai su samar da shi a'a babu to da haka sai aka ce Allah ya samar da kai biyadihi da iko na tsinsa babu wata wasila
ونفخ فيك من روحه min gairi wasilati abin ummin wa abin haka ya bamu labari shi نعم.
wa nafa fi kabir ruhi sannan kuma ya busa maka rai min ruhihi daga ruhin nan nashi wai daga ruhin nan nashi abin da ake nufi ba ruhin nan wanda yake mulki na ne ai ruhin kowa mana Allah ne ruhin kowa na Allah ne to ba wai ruhi abinda aka ciro shi ba a subhanallah Allah tabaraka wataala ba jiki bane balle a iya ciro wani abu daga gare shi ba jiki bane balle a ciro wani abu daga gare shi ta'ala Allah ba zalika ulwan kabira laysa ka mithlihi shay'un amma abinda ake nufi mulkin Allah نعم.
ruhin kowa ma Allah ke aiki mala'ika ya busa mishi rai kuma ran na Allah ne ma'ana mulkin shi to me adalilin shi kadai aka gebe aka ce wa ruhul lahi wannan aka ce idafatu tashrifin ce kamar baitul lahi ne ka'aba ba ta Allah yake zanne ba amma sai a ce baitul lahi saboda ɗakin a girmama shi ya bambanta da sauran ɗakuna sai aka kira shi baitul lahi ɗakin Allah ɗakin Allah هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله duk littafuwa take ba ta Allah ce amma wannan saboda ta daban ce sai Allah ta'ala ya ya raba ta gare shi don idabatu tashrifin ita ce ilaka ta girmama to to shi ne وأسكنك جنته wa kana kai zaunar da kai jannatahu aljannasa وأسجد لك kaga duk ملائكة ana ta yi wa annabi adam kirari ko zai ɗauki caji ya je ya nemo ceto wajen allah ya ce ka fatuna annabi adamu kai ke da matsayi wajen allah da ya halicce ka ya gaba inda ya dace ya zauna da kai sai cikin aljanna eh sai allah ya zauna da kai cikin aljanna وأسجد لك ملائكته kuma ya sa mala'ikunsa su riƙa yi maka sujada ko ko asjada laka mala'ikatu ya sa mala'iku suka yi maka sujada
وعلمك أسماء كل شيء kuma Allah ya girmama ka ya kai annabi Adamu kuma ya sanar da kai sunayen komai wa allama Adam al-asma'a kulla kulla da kai sai asma kulli shay اشفع لنا عند ربك to kaga an, an tara mishi makamai sai aka ce to ishfa lana inda rabbika ashe gaisuwa ce da roƙon iri e duk wannan kirari ana yi masa ne domin ishfa'ala lahi da rabbika ka roƙa mana ceto wajen ubangiji ya ya annabi adamu
hatta yurihana hatta yuri alamin makanina har Allah ya hutar da mu daga wannan matsayi da muke ciki da wannan tsayuwa da muke ciki ala tara ma nahnu fi yanzu baka ga abin da muke cikin shi ba wa yaqulu inna kai rulu lokacin da Adam zai amsa ya ce inna rabbi san dai ubangiji na غضب اليوم غضبا لم يغضب غضب yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji na yayi fushi yau kam yayi fushi irin fushin da bai taba iri na ba gabanin yau gabanin yau Allah bai taba fushi ba kamar irin wannan ولا الله أكبر.
يغضب مثله
kuma ba zai sake wani fushi irin wannan fushin ba ba da bayan
Wannan- wannan kai
ونهاني عن شجرة Allah ya ce wala takarba hadhihi shajarata to shine na hali din ya hali ne an shajarata in ko in kusanci itace to ba kusanta ba sai na ci فأسيت fa asaitu sai na saba wannan umurnin sai na ci نفسي نفسي don haka yanzu ni ta kaina nake yi ta kaina nake kada a manta ta so Eh, إنه إلى غيري ku tafi ila gairi zuwa wani wani na daga cikin annabawa اذهبوا إلى نوح to nan mota ke sai neman sun da za su je waje sai ce ku je wajen annabi nuhu ai shi ne farkon manzanni فيأتون نوحا sai su da sai su zo ma annabi nuhu فيقولون fa yaquluna sai halitta su ce mashi أنت أول الرسل kai ne farkon manzanni إلى أهل الأرض ila ahli al-ard zuwa ga mutanen kasa وسماك الله عبدا شكورا Allah cikin girmamawa da ya maka ya ambace ka abdan shakura ألا abdan bawa shakuran mai yawan godiya za ka ake ce da shi ya shukuru wai shukuru izna damu in ba a yusuf ne To.
ألا ترى ما نحن فيه yanzu ba ka gana wanda muke cikin shi ألا ترى ما بلغنا yanzu ba ka ga abin da ya kai mana matuƙa ba ألا تشفع لنا إن yanzu ba za ka neman mana ceto wajen allah ba ma'ana neman mana ceto mana ويقول wannan istifhami ne wato na na roƙo eh kaga ala ta shi kaga sai a dauke shi kuma istifhami ne baka ne ba mana ceto ba to ab- abin da suke nufi ne ba mana ceto wannan suna talabi ne suna nema ya nema musu ceto dan istifhami yakan fita daga ma'anarsa wadda aka san shi da ita ya fita zuwa wasu abubuwa kamar fahal antum muntahun fahal antum muntahun shin ba za ku ba za ku hanu ba ai ma'ana in ta ku ku hanu kaga shi ne kaga wannan isbami aka yi yana da ma'anar umurni to فيقول إن ربي fa غضب yaqulu sai annabi annabi nuhu sai ya ce inna rabbi san dai ubangiji na gadiba yawma kadaba ya yi fushi fushi لم يغضب قبله مثله bai taɓa fushi kafin wannan ba irin wannan fushin ولا يغضب بعده مثله kuma ba zai yi fushi mislahu irin wannan fushin ba ba da hu bayan wannan fushin na yau نفسي نفسي ni ta kaina nake ta kaina nake
قال في رواية أنس abin da annabi nuhu ya faɗa amma a riwayar anasu ويذكر خطيئته sai التي ya faɗi abin da ya aikata wanda yake ganin laifi ne
نعم سؤال مرتب su'alahu rabbahu bi ghairi ilmi ya roki ya tambayi ubangiji shi ba da ilimi ba ya ce inna bani min hali wa inna wa'adaka al-haqq wa anta ahkamul hakimin to sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce ya nuhu mhm laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih wala tas'alni ma laysa laka bihi ilm wannan ma laysa laka bihi ilm kaga sai ki tambaya ta abin da baka da ilimi kai to ya tambayi Allah abin da bai da ilimi shi bai san dan nashi bai ciki ba eh bai ciki ko kadan to saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ahlaka to shi da Allah mai alƙawari wa ahlaka da ka sai kafa ma Allah wajen ce ya ce ya ubangiji inna bi min ahli ka ce wa ahlaka kuma inna bi min ahli dana min ahli yana da cikin iyalina sai Allah ta'ala ya ce inna laysa min ahlika إنه أمر غير صالح هو عمل غير صالح تسيء أكتي إلا فإن فلا تسألني ما ليس لك به
وفي رواية أبي هريرة أشكر أبو هريرة رضي الله عنه أشكر إدالة فتكريشي وقد كانت لي دعوة ala kauni ni abin da nake dardar kan aiman ta taso kan shi addu'ar da nayi ala kauni aka halakar da mutane na inda autuha da nayi ta kanat li da'awatun da'awtu biha ala kauni wanda nayi addu'ar da ita akan su Allah ya halakar da su rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara Allah kan kama ko mai gida ɗaya sai ka halakar da shi wannan na roƙi Allah ya halakar da su kuma shi fa ba fa haka kawai an hawa ba son zuciya tare da Allah ba yana da abin da ya dogara da shi Allah ya riga ya ce bai yanzu shi kenan ba mai musulunta ba mai musulunta kawai to tunda ba mai musulunta sai wanda illa mana man kad amana menene farko ayat illa man kad amana yace nam lan yu'mina min qaumika illa man kad amana yanzu nan list din waɗanda aka rubuta za su yi imani cikin mutanen ka ya cika yanzu daga yanzu ba mai imani to sai aka sai annabi Nuhu ya ce ya wani din haka ne kawai halakar da su kawai saboda za su yi ta haihuwar banza wala nabi illa fajirin kaffara sai kafirai kawai zonin dulu ibada ka wula da labarin kafara to saboda haka sai yayi wannan addu'a yace rabbi la tazal al ardi min kafirin diyara ta tuke shi amma duk da haka yana cewa yana jin tsoron Allah ya ne ta taso akan wannan addu'a da yi
اذهبوا إلى غيري ku tafi zuwa wani na اذهبوا إلى ku tafi إبراهيم zuwa Ibrahimu فإنه خليل fa الله innahu khalilullah shi khalilullah masoyin Allah ne badadin Allah ne فيأتون إبراهيم ya tuna sai su zai kewa Ibrahim Ibrahimu ويقول فيقولون أنت نبي الله فيقولون سيسوتي أنت نبي الله كي أنبي الله لما وخليله كما بدأت الله لي من الأرض من أهل الأرض لك حديث كسا مثلا كسا يزاقوك يباك أنبت كما يباك كل
اشفع لنا إلى ربك كنيما من تجدوجا وبنجينك ألا ترى ما نحن فيه يزباك كنا أبدا مكي تكينشي ويقول إن فيقول ربك سيجي إن ربي قد كذب اليوم كذب وبنجينا يا يفشي فشي فذكر مثله sai ya ambaci irin abin da ya gabata cewa wani na ya fushi irin fushi da bai taɓa yi ba kafin wannan kuma bai take irin wannan fushi ba nan ويذكر ثلاث كلمات yana ambaton kalmomi uku كذبهن نفسي إن كذبهن nan كذبهن waɗanda duka yana ganin cewa ba ba hakikanin abin waƙi ba ne ya fito
نفسي نفسي nafsi nafsi ni ta kai na nake ta kai na nake لست لها ka gani na farko ya ce inni saki an ce zo mu ce wajen dudanni za a ce wajen idin da za a bauta mu dudanni ja inni saki ni ban da laya ko wannan magana inni saki dai ke sannan na biyu ya ce bal fa'alahu kabirun hadha da ya sassare su aka ce ya aka yi haka ya ce bal fa'alahu kabirun hadha sai raja mai gagari sai ji bal fa'alahu kabirun hadha kuma shi yace bal ba dauka biro kaza to wannan abin yake jin tsoro kuma duk yana da tawili ne da zai samu mishi mafita sannan sarki ya kawo mata ta ai shi aka shiga da ita to da aka tambaye shi aka ce ya take da kai sai ya ce ya uwa ne ce ya ce hi ukhti hi ukhti ya uwa shi ce ko mata shi ce to to waɗannan abubuwa su mai talata kalmati نفسي نفسي da aka ni ta kai na nake ta kai na nake لست لها Eh, wannan fa ko da yazo da lafazin karibu ba karibun ake fassara shi da shi ba Ka- ya ambaci wasu kalmomin da haƙiƙanin su ba haka suke haƙiƙanin su ba haka suke domin in ka ci can in ka bi can sai ga ba kariya ba su yana da dogara idan jinnisin din bai da lafiya yana da madogara yana da madogara da ya ce watan balbalu kabirun haza yana da madogara ai shi kabirun din shi ne ya shi kabirun ya shi wanda ake kabirun din amma su musu gane wanda yake biyu sannan kuma da ya ce yi ukuti ya uwa ta ce ya uwa ta ce a addini a addini ya uwa shi ce eh to amma tare da haka yana jin tsoro yana da sinasi lastu laha matsayin bidawon gace duba nau bane ji annabi ibrahimu walakin alaikum bi musa alaikum bi musa murce ku ku tafi wajen musa innahu alaihi musa alaihi salam innahu kalimul lahi dan yanzu kun ga yanzu magana sai ta hado da ayi ayi magana to sai a bi duwa wa saba da magana da Allah yanzu matsayin shi ne sai yanzu wannan matsayi sai an haɗu da ban baki da sa baki eh to sai a nemo wanda ya saba magana da Allah ce fa innahu kalimullah ta ba ya saba magana da Allah wa fi riwayatin wa fi riwayatin a cikin wata riwaya ta daban innahu abdun atahu Allahu sani dai tawrata shi annabi Musa abdul bawa ne Allah ya bashi at-taura wa kallamahu kuma ya yi zance da shi wa qarrabahu kuma najiya ya kusanto shi da jiyan yana mai ganawa da shi qala ƙala sai ya ce fayatuna musa sai su zai kewa annabi Musa wa yaqulu lastu قال laha يقول لست لها أمام موسى سيبشي لست لها ما مطينا بني wa yadhkuru khati'atahu allati asaba sai ambaci kurakuran da ya aikata wa qatalahu an-nafsa da ka- da kisan kai da ya yi wa ma'ajalaka an ƙaunika ya musa Eh, tun daga nan yake tsoro a mai tallazo wa ma'ajalaka an ƙaunika ya musa wa ƙatlahun nafsa da kuma daga rabon maɗaya ɗan tunkuɗi gaban wanga wa kaza musa faƙaɗa alayhi shi ma daga ingila sai kashe shi yana gudun Allah ya ka kashe mara yi lokaci kana to nafsi nafsi don haka ni ta kaina nake ta kaina nake walakin alaikum bi isa alaikum na umurce ku isa da ku je wajen annabi isa ku yi kamun kafa da shi innahu ruhullah shi ne ruhullahi ruhi na ubangiji kalimatuhu kuma shi ne kalma ta kun fa yakunu ba da komai dan babu babu uba aka samar da annabi isa uwa ce kawai an kuma san uwa da uba ne ke haduwa sai a samu ɗaya namiji da mace ke haduwa sai a samu ɗaya to wannan babu za ka ce a ce ana jan kalmar Allah ne ya samu daga kun fa yakunu
fayatuna isa sai da zai kewa annabi isa wa yaqulu kada kuma lakum to laha ce ba matsayina ba ne walakin alaikum bi muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wasallam kaga shi bai cewa a ku je wajen wani na sai ce alaikum bi muhammad saboda tsananin kusancin shi da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da aka kawai bai ma ganin ya tsaya ya ce kaza ya ce kaza ba ta lokaci bai ma ba ta lokaci kawai ga manzo Allah alaikum bi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam abdun ghafara Allahu amma shi bai ambaci wani laifi ba wanda tukurzan ba bai ambaci laifi ba shi kuma hikimar bai ambaci laifi ba duk abin da nasara na yi waɗanda sun ka bauta mai bai da hannu bai da ruwa ciki bai da ma ruwa ciki don haka ma lokacin da ma suke cewa sun yi wanda shi ko da ma da ruwa da haka wanda sun ka bauta da shi ba ruwan shi ba hannun shi ba bakin shi ciki
abdun ghafara Allahu lahu ma ce don ya ce ban ce musu ba sai abin da ka umarce ni ya ubangiji ma kuntu lahum illa ma kad amartani fa aqulu lahu kaji wannan shaida ma kuntu lahum illa ma kad amartani ban taɓa da musu wata magana ba sai abin da ka umarce ni da shi fa aqulu lahum a
alaikum lakin alaikum bi muhammadin na umarce ku ku tafi wajen annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama abdun ghafara Allahu lahu ma abdun ko abidin abdin ya yi itiba'i kenan alaiku bi muhammadin don abdin eh bi muhammadin abdin abdin wani bawa ne in kuma an ce abdun bi takdiri huwa huwa abdun wani irin bawa ne sai kawo shi na kira ta ta'zim ta na kira ce ta ta'zimi bawa ne wanda ba wanda ya san shi sai Allah
غفر الله له ما wanda تقدم Allah ya ba garantin ya gafarta mishi laifi ba ɗarɗar waɗancan ke yi ba ka aje sun yi kaza to shi maza Allah garanti gare shi ko ya yi an yafe ko zai yi an yafe kaga shi yana da garantin shi tun da duniya to su ko rashin garantin ne yasa suke ɗarɗar e suke ɗarɗar na fai kaza na fai kaza kada a caje ni kai shi na yi kaza na yi kaza shi maza Allah don a cire ne wannan ɗarɗar ɗin ranar tashin alƙiyama ya zo lokacin da annabawa masu matsayi da isa wajen Allah suke ɗarɗar shi da ma bai zo alkiyama da ɗarɗar ba bai zo alkiyama da ɗarɗar ba ko kai yana da garanti in shi ya zafi ralaka Allah ma ta kaddama min zambika wa ma ta akar utum min imatuhu alayka wa yahdika siratan mustaqiman wa yansuraka Allah nasran aziza sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam وأوتى sai a zai ke mani in ji annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam فأقول أنا لها fa'aqulu lahum sai in ce da su ana laha maganar ceto to ai da ma nauni ana laha maganar ceto to ai da ma nauni وأنت لي kaga wasu hikimomi ne suka sa a tafi wajen su don me sai duk halitta ta gama gano matsayin da maza Allah zai yi amfani da shi a tashin kiyama la yunazibu fi ahad babu ɗaya ta wanda ka iya haɗa kafaɗa da manzo Allah a wannan matsayi ba wai wani zai faɗa masa haka ba su da kan za su yadda da tun da an taɓa wajen annabi adamu ga abin da ya ce kuma kowa ya yadda ya gamsu aka ɗungumo aka zo wajen annabi nuhu kowa ya gamsu yadda aka zo wajen annabi ibrahimu kowa ya gamsu yadda aka zo wajen annabi musa haka zo wajen annabi isa to sai da aka zo wajen annabi isa shi ma sai ya ce a je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da aka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ana laha ana laha kaga hikimar da ke cikin azazzagayo din kowa ya gano cewa annabawan nan aikin da manzo Allah zai ba za su yi shi ba dan da kai da wajen annaba aka tafi a ce ai in dai zan ceto ne da kowa wajen wama aka je zai yi ko ma wajen kowa aka je zai yi an dai je wajen annabin ne farko to a fara zuwa can sai a jiyo ya take to sannan a zo ga mai ita kamar za ka sai abu ne in za ka sai abu ka zo sai a ce a'a ba mu ciniki amma abin da ke so ka daidai kasuwa ka binciko kaga in ka je kasuwa sai a ce ma dubu ɗaya wani ya ce dubu ɗaya da naira hamsin wani ya ce a da ɗari biyu wani ya ce a dubu ɗaya da ɗari ɗaya sai da ka gama gano duk yadda yake farashi to sai ka taho sai a yi ciniki da kai ka gwada za a yi ciniki da kai ka san komi ka san farashin kasuwa ko ko sai da ka gama yawace kasuwa kam irin wannan sai aka ce ba shi an ce bashi an ce bashi duk inda ka sai a ce bashi to sannan sai ka zo a yi ciniki da kai yanzu ka san girman abin da ka sayi ko abin da za ka sayi abin da ba mai shi ba da dukkan sa an gama zaga ba mai shi to shi ne ka zo yanzu shi ne za a yi ciniki kai to irin shi ne
فأنطلقوا fa'an da liku sai in tafi فأستأذن على ربي fa'an da min izini min izini wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala ubangiji na ويؤذن لي farin zamani sai a gidani gare ni فإذا رأيته وقعت ساجدا fa idza ra'aytu ina ganin ubangiji idza bujaiya kenan wa qa'du sai in fadi sajida ina mai sujada ga Allah
وفي رواية